المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin asabat wanda yau wata na goma a musulunci watan shawwal yana da kwanaki talatin daidai ma'ana yau Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen shi wannan wata na shawwal hijira kuma yau na da shekara 1400 da ainihin 44 hakan ya yi daidai da 20 daidai ga watan biyar miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin iya usuna da ke wannan unguwa ta mu ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaɓa'ul musalli ko samukuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiqil mishawi Allah ta'ala ya masa rahama a mun tafi ramadan muna gabar da malai yake magana game da kusakure cikin irin sallah wanda a cikin wannan gaba muke ba mu kai ta ba ramadan ya ritsa mu dole muka ajiye karatun littafi aka rungumi abin da ya shafi alkur'ani gaba daya wanda wannan shine da'abi na magabata tun daga sahabbai har zuwa tabi'u tabi'i har zuwa salafu salih idan ramadan ya zo duk darasi a jishi ake sai a kama qur'ani gaba daya domin watan na alqur'ani inda muka tsaya a shi wannan littafi muna shafi na 38 mun gama mas'ala ta tara za mu tashi a mas'ala mai namba ta goma wannan kuma shi ne darasinmu na 21 a littafin daidai sha bayan kammala ramadan sai yau din nan allah ta'ala ya ba mu iko domin mu zo mu dora daga inda muka tsaya a darasi na wannan littafi kamar yadda na faɗa muna shafi mai namba na 38 mun gama matsala mai namba ta tara za mu shiga mai namba ta goma wannan kuma shi ne darasinmu na 21 daidai a wannan littafi insha Allah maliki cewa al'azanu kabla waktihi fi ghairi al-fajr mas'alar da zamu tashi akan ta yau shine kusakurai da wa'ansu daga cikin ladanai suke samu shine yin kiran sallah kafin lokacin sa in ka cire sallan asuba ita ce shari'a ta ba ta kiran sallah guda biyu akwai kiran sallah na farko idan alfijir na farko ya fito wanda ake wa masu azumi sanarwa za su iya yin sahur a lokaci an fahimta da kuma kiran sallah na biyu bayan alfijir na biyu ya fito wanda yake nuna cewa lokacin sallar asuba ya yi kuma dukkan mai azumi ya kame daga cin abinci ko abin sha sallar asuba ita ce wanda shari'a ta tabbatar mata da kiran sallah guda biyu daya a can baya ɗaya kuma a dab da shiga sallah daga nan sai sallar juma'a wanda ita sallar juma'a kiran sallar ta biyu ya samu asali ne lokacin usman dan affan amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a ma kiran sallah ɗaya yake mata lokacin sai na abubakar radiyallahu kiran sallar juma'a ɗaya yake lokacin umar dan khattab kiran sallar juma'a ɗaya yake sai da usman ya zo allah ƙari da shi to da usman ya zo a lokacin musulunci ya fara yawa al'umma sun yawaita sosai cikin musulunci an samu kwanciyar hankali domin tattalin arzikin musulunci ya haɓaka ana garin madina ana harkokin kasuwanci da noma da kiyo abubuwa sosai sun bunƙasa wani lokacin al'umma suna kasuwa har sai a kira sallar juma'a ba su ji ba wani lokacin ma har sai a shiga sallar juma'a ban sani ba suna hidimar kasuwanci to cikin fikihu na usman dan amfani da yake iya cikin kulafa a rashidin sai sunanta a je kasuwa a yi kiran sallah in sallar juma'a ta rage kamar awa ɗaya da rabi ko awa biyu domin a sanar da mutane cewa juma'a ba ta kusa wanda yake da shiri ya shirya wanda ya baje kaya da yawa ya fara tattarewa wanda yake sha'awar wanka ya je yi ya zo masallaci inda kiran sallah na farko ya samu asali a lokacin Usman dan Affan domin al'umma da yawa sun shigartu da kasuwanci sai a zo kasuwa a kira sallah domin a tunatar da su lokacin sallah ya matsu sannan kuma kira na biyu bayan liman ya zo sai a kira sallah na biyu sai a kira sallah an fahimta to in ban da wannan salloli guda biyu to kowace sallah kiran sallah ɗaya shari'a ta ba ta dama a yi mata kuma kiran sallah nan sai lokaci ya yi domin ita ibada sallah ibada ce wanda take da alaka ta kusa da kusa da lokaci ba a so a yi ta kafin lokaci ko ba a so a yi ta bayan lokaci yasa qur'ani yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah a gun mu'mini wani wajibi ne mai lokaci wajibi ne amma iya damfar da lokaci ko malamai musamman malaman tafsiri sun ce dukkan lokutan sallar nan guda biyar na sallolin farilla to Allah da kansa ya sanyawa kowace sallar lokaci sanyawa sallar lokaci ba ijtihadi bane ba kiyasi bane a fahimta Allah da kansa dai shar'anta ayi sallah kuma shi ya shar'anta wa kowace sallar lokacin ta aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhur a wannan aya da ke cikin suratul isra duk ta biya da lokutan sallah guda biyar gaba daya azhar la'asar ya shigo maghrib isha ya shigo asuba ta shigo kowace da lokaci ko manzon Allah yayi bayani killa killa cikin hadisi lokacin sallar asuba in alfijir yake to lokacin sallar azhar in rana ta yi zawani lokacin sallar la'asar in inuwa ta yi daidai da abin da ta yi wa inuwa lokacin magriba idan rana ta fada lokacin isha idan shafaqi da yake wanzuwa bayan faduwar rana an daina ganinsa shi kenan duk wannan su ne lokutan sallah a shari'a amma kwatanta lokacin sallah da agogo larura ne larura ne a fahimta amma waɗannan abubuwa da da lissafa haka manzon Allah ya bayani cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam to babu shakka kiran sallah kafin lokaci yayi wannan matsala ce da malamai sun tattauna akan ta har in an ganganta yin hakan to babu shakka duk wanda ya sallah ya san lokaci bebe to bai da sallah wani shine magana ta karshe akan wannan fatawar su ibn taymiya suka tafi su bilbas da sauran malaman sunna in dai ka sani kuma koda baka sani ba in kai sallah lokaci bai yi ba ya bayyana gare ka lokacin da kai sallah lokaci bai yi ba to sallah ta rubuce alal aqalli malamai suna cewa ta dawo nafila sannan wannan farillar dole ka yi ta bayan lokaci ya shiga an fahimci wannan da ke ko to wa su da yawa daga cikin ladanai suna kiran sallah lokaci bai ba kuma a har kullun irin wannan kalanda da ake samu a kuma an su daga cikin masu kokari da kuma irin agoguna na zamani da suke nuna lokutan sallah ba abin dogaro bane 100% ba abin dogaro bane 100% so dai abubuwan da suke taimakawa amma babu shakka wajibin kowane masallaci ne ya tabbatar iya da sos na sanin lokacin sallarsa a shari'ance ke dan na tabbatar da wa'ansu fita suke yi su ga karfe nawa rana take fada daidai lokacin da rana za ta sunkuya a daina ganinta sai a daga agogo a karfe nawa lokacin ya su rubuta su zo su dinga yin sallar asuba kai abuwa sallar magariba a wannan lokaci idan an dan kwabi ma su koma kuma suna tabbatar da cewa zawali ya karfe nawa yake kasancewa inuwa ta yi daidai da abin da cewa inuwa ƙarfe na waje daidai ke kasancewa duk wannan shi ne abin da ya kamata a mai da hankali a kansa sosai a ɗauko asalin sai a kwatanta shi da abin da yake zamani a ɗauko asalin sai a kwatanta shi da abin da yake na zamani to wannan shi ne wayewa addini amma dogaro da agogo dogaro da kalanda dogaro da irin wannan na'urori da zamani to babu shakka ana samun kusakurai da yawa a ciki kun babban kuskuren ma a ce ana kiran sallah lokaci biyu ba wannan matsala ce mai girman gaske Allah ba mu yi kun gyara maliki cewa wa haza qat'un yace wannan kuskure ne yaqa'u ba'dul mu'azzinin wanda wa'ansu daga cikin masu kiran sallah sun afka cikin sa amma yace wa laysa mutafashiyan abun bai yadu ko ina da ina ya zama wannan matsalar ba amma ana samun jifa jifa ana samun irin wannan wa haza yin wallahi salli fil jama'a kuma kiran sallah idan lokaci bai yi ba iya sanya wahami an san wahami ko ha an fahimci mai girbi da wahami dimuwa yawa dimuwa ko rudani shine wahami to zai iya jefa wahami man la yusalli fil jama'a ga wanda baya sallar jami'a ya kawo misalin misalin nisa kamar mata su mata ba a dora musu yin sallar jami'i ba daga zarar sun ji an kira sallah kawai mace za ta iya alwala ta yi sallah a gidanta ko da ba a yi sallah a masallacin unguwarta ba to kaga idan mace ta ji kiran sallah tana gidanta kuma lokacin da ladani ya kiran sallah lokaci ne ta sallah za ta yi ba kuma idan ta yi sallah nan ba a lokacin ta ba to ladani shine yake da laifin kuma shine yake da zunubi an fahimta to daga wannan shine abin da malai ya kawo misali ana yace misali kamar kamar yin sallar mata da yake su daga an kira sallah an ba su dama su yi sallah ba sai sun zarjabi ba wa ashabul a'zar da ko masu uzuri kamar marar lafiya an ba shi dama an kira sallah yayi sallah ba tare da ya bi jami'i ba in har rashin lafiyar ta kai ta kawo ba zai iya zuwa masallaci ba da masu uzuri makamanta waɗannan wa gairihi da waɗansu su yadkhuluna alwaqt fa yusalluna qabla waqtiha yawa bi dukkulil waqt su ana su tunanin daga sun ji an kira sallah to tabkar kamar lokaci ya shiga kuma dama kiran sallah sanarwa ne na lokacin sallah yayi an ilan ne dama shine kiran sallah asali ke duk wanda ya ji kiran sallah to ya ji lokacin sallah yayi to aka samu kuskure aka yi shi ba lokacin ba saboda kaga wannan lokacin sallah bai yi ba kenan kuma ita sallah idan ka yi ta lokaci bai yi ba to ba ta yi ba haka ne inda gangan ka bari lokacin ta yi fice ba kai ba nan ma ba ta yi ba domin na faɗa muku tana da alaƙa mai ƙarfi game da lokaci sanin lokacin sallah wajibi ne kuma kiyaye sallah a lokacin ta wajibi ne mun sha karanta hadisi a nan go cewa akwai sahabbai sama da mutum bakwai akwai abu huraira cikin su akwai mu'azu bin jabal akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan abbas da sauransu abdullahi dan umar suke cewa duk mutumin da yi aka kira sallah yana ji ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba har aka jira liman ya zo aka tada kabbara bai zo ya yi alwala ya tawo masallaci ba har aka yi sallah aka sallame bai zo ya yi ba to sun ce ko da ya yi sallah daga bayan allah ba zai karɓa ba wannan fatawarsu ce kuma ba sahabin da ya saba musu akan wannan fatawar in an yi sallama daga masallacin da kake sallah tun kiran sallah har jiran liman har sallar har sallamewa kana can kana naka uzurin daga baya ka zo ka jona to sun ce ko ka yi sallama Allah baya su domin ita sallah tana da alaka da lokaci haka nan in kai sallah lokacin ta bai yi ba to nan ma kuma Allah bai karbe ta ba baka sauke nauyin da yake wuyanka na farilla ambar janna ku kula sosai ku ƙarawa ladanan umarci maka domin mun ɗau irin sallah da sanin lokacin shiga sallah ɗari musu ɗari mun ɗora ladanai an fahimci wannan kuma ladanan kumbar su suna ta tukin tsaye a haka ne mana suna ta tukin tsaye wallahi sau daga dole ne ku sama musu mataimaka ku kula da su sosai don domin alaƙarmu da su game da sallah tana da muhimmanci dole ne sai an kula yaya ake kiran sallah wannan haƙƙi ne na mamun masallaci da kwamitin masallaci a gane wani lokaci ne daidai lokacin azhar a yanzu wani lokaci ne daidai lokacin la'asar daidai lokacin asuba sallolin lokacin iya canjawa ne ba dole kullun karfe ɗaya ba ne ba dole kullun sha biyu da rabi ba ne a yana canjawa alli misali mu ɗauka lokacin ramadan ana kiran sallar shida da yin tuna yin kiran sallar ina ji har aka gama ramadan ma ba a kai shida da ishirin ba to amma yanzu sai an shiri da wajen rabi yake sallar magariba to kaga tun da yanzu an samu interval na wajen minti goma daga ramadan zuwa yanzu a sallar magariba kawai to kowace sallah fa tana da wannan sallar asuba ko kula tana da wannan sallar azhar tana da wannan sallar asr tana da wannan sallar isha'i tana da wannan in dai sallah ɗaya ta canja to duk sallolin akwai canji a kansu zafi sanyi damuna bazara duk wannan suna zuwa da canje-canjen lokaci to daga wajibi ne wajibi ne a kula da sanin wane ne lokacin sallah na kiran sallah ya ake ake gano lokacin kiran na kiran sallah wannan abu ne mai mahimmancin da su kwarai da gaske domin duk wanda ya sallah lokacin ta bai ba sallar sa ba ta ba malik ke cewa fa yasaluna qabla waqtiha wanda ya ji an kira sallah ko ba tare da an bashi ba tare da iya da wajibcin zuwa jami'i ba to shi fa zai yi sallah lokacin ta bai ba wa yastadu qatran fi lokacin maghrib malike ce tsananin ma ya fi zama tsanani mai hadari game da sallar magriba inda ma ya fituru sa'im kamar lokaci daga an jira dan ya kira sallar magriba inda azumi ne ko ruwa za a sha to kaga sai ya tabbatar da kan cewa rana ta fada kenan idan har iya kiran sallah kafin rana ta fada to babu shakka hadarin iya da girma domin azumin zai iya haduwa da matsala amma ita nan shi ne yajtaddu qatran fi lokacin maghribi inda ma yafṭuru sa'im qabla waqtihi a lokacin da mai azumi zai iya bude baki kuma lokacin sa bai mas'ala ta 11 al-isra'u fil azan wa hatri al-fadhi sauri ne al'isra gaggawa a cikin kiran sallah tare da haturu alfazi alhatur shi ne harufan kiran sallan su kasa bayyana yadda ake su kowane harafi kiran sallah kamar karatun ƙorani kowane harafi ana so a bayi haƙƙinsa kowane harafi ana so ya fito idan kun madda ne a ja idan kun idigami ne a yi idan kun ikilabi ne a yi an fahimta idan kun izahari ne a yi iya da buƙatar wannan ba a hafu gaggawa a dinga haɗe wani harafin ba a ji to wannan kuskure ne cikin kiran sallah in haka damar ko musamman masallatan da a suna ba ta ratsa su ba za ka ke jin wani kiran sallah ma kamar wata waga ake wani kiran sallah kai ka ce da hausa ake yi kuma kiran sallah gaba ɗinsa na rabshi so don aka samu hatur na alfazul adhan to nan ma akwai matsala mai girman gaske simali ce cewa wa min alqaba ma yaf'aluhu ba'd almu'azzinin daga cikin kuskuren da wa'ansu daga cikin masu kiran sallah suke aikatawa min al-isra fi al-azan wajen gaggawa da sauri yayin kiran sallah wa hatru al-fadhihi yani al-isra da gaggawan furta harufa ba tare da an ba su haƙoƙinsu ba to wanda iya cikin kusakurai da malin ya ce waɗansu daga cikin ladanai ko masu kira sallah suna yi alawajihi shukku ala sami'i mutaba'atihi wa ijabatihi kuma hakan zai zama to wahala da takura game da mai jin kira sallah duk inda aka samu ladani mai gaggawan kira sallah mai haɗe harufan kira sallah to babu shakka ya haɗa mai jinsa aiki ya haɗa shi da aiki domin shi mai sauraron kiran sallah manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku ke fadar kutan kucin abin da yake faɗa idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku faɗa yaje wajen ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yajibu hayya ala salat sanan zaka ce la haula wala quwwata illa billah kine ce siwa hayya ala tay hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falah duna la haula wala quwwata illa billah amma duk abin da ya faɗa haka zaka faɗa bayan ya faɗa sannan bayan haka kuma akwai addu'o'i da manzon Allah ya karantar da kuma masa salati bayan kiran sallah an bayyana nan to sai malik ya ce wa yashqu ala sami'ina mutaba'ati wa ijabati hakan zai takura wa masu bi masu sauraro wajen binsa da kuma amsa masa bayan ya kammala au au taraddudi ma'ahu au tardidi ma'ahu ko su dinga kokarin kokuwa da shi da irgegeniya da shi an fahimta ƙala sahibin rauda al-murabba ma'abucin wannan littafi al-rauda al-murabba a cikin mujalladi na biyu shafi na 438 yake cewa yustahabbu an yatahammal fil alfadil adhan an yatamahal afwan yustahabbu an yatamahal fil alfadil adhan ya ce an mustahabbantar an soyar ga su masu kiran sallah su yi taka tsantsan wajen furta lafazan kiran sallah ini a tahammul an yi tahammal su yi abin a hankali ba tare da gaggawa da yawa ce a fahimta ƙala ibn qasim malam ibn qasim yake cewa fi nafsil mawdu a cikin al'amarin da ya shafi kiran sallah ne yace yustahabbu zalika bila niza' an mustahabbantar da hakan ba tare da jayayya ma'ana furta lafuzan kiran sallah da a hankali din da za su fito kowa ya ji abin da ake faɗa da kuma shi mai sauraro ya dinga amsa abin da manzon Allah ya ba shi umar qala al-qurtubi malam imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wa hakama al-muazzin an yatarassil fi azani wala yatadarrab bihi kama ya fa'alhu yawon kafirun mil juhal imamul ƙurɗiri malamin tafsiri ne an bayyana ya ce wa hakama al-mu'azzin an yi tara salafi a zaɓi shari'a ta hukuntar mai kiran sallah ya yi taka tsantsan wajen furta lafuzan kiran sallah an bayyana shi ne an yi tarassa ya yi abin a hankali a hankali ba tare da gaggawa ba wala ya taɗarar bihi kada yi gaggawa ya dinga haɗewa an su harufa ma'anarsu ba sa mata kama ya fa'alhu yau ba kathiru min juhan sai ma da kica kamar da yawa daga cikin marasa sani suke aikata a an fahimta kaga shi ya ce musu jahilai ya isa bada ne amma musulmi ce wanda da ba su sani ba an fahimta to wanda shi ne da yawa daga cikin wanda ba su sani ba suna aikata haka kuma kuskure ne mai girman gaske وقال لكمال بن الحمام مالن كمال بن الحمام yake cewa qauluhu fadin shi imam al-qurtubi da yake cewa waya tarassal fil azan ya samu tarassuli a cikin kiran sallah ai huwa an yafsala baina kulli kalimatai min kalimatihi bi sakti bi sakta cewa kowace kalma ya raba ta da yar uwarta wajen a samu saktu shine sakatu alwaqafu bila tanaffusi shine waqafi ba tare da jan numfashi ba a asaktu to koda irin sallar da kake yi me haɗewa ne Allahu akbar Allahu akbar to a fahimtar Imam al-Qurtubi idan ka zo kalmar farko Allahu akbar ka yi sakatu Allahu akbar Allahu akbar an fahimta a fahimtarsa ba za ka ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce kowace kalma wajibi ne ka tsaye a kanka koda da sakta domin haka ƙa'idar tarassul yake a tarassul ba a haɗa kalmomi guda biyu a lokaci ɗaya an fahimci wannan wannan fahimta ce ta malin imamu da kurɗabi da sauran malamai da suka goya masa ba kala ibnu najim malin ibnu najim yake cewa wa ya tarassal fihi wa ya hadur fiha an ce a yi tarassuli a cikinsa sannan kuma a ɗan gaggawa a cikinta duk wannan damiri ya kawo ana ma'ana a tarassuli fil azan a yi furta haruffan kiran sallah a hankali a hankali amma kuma ikama ana so a yi da ɗan gaggawa a fahimta? الترسل فيه أي في الأذان الحضر فيها أي في الإقامة أي الترسل كران صلى أي حضر أسكن إقامة أي يتمحل في الأذان kai taka tsantsan ga furta lafuza a hankali cikin kiran sallah amma waye sira'u fil iqama ita iqama ana so a yi da gaggawa ne ba a san ajja kamar da ake je kiran sallah fahimto kala ibn hajar al-haisami malik ibn hajar al-haisami yake cewa yasunnu al-waqfu ala awakil al-kalimat min al-adhan yace an sunnanta tsayuwa yini alwaqaf an sunnanta tsayuwa ala awakil kalimat akan karshen kalmomi na kiran sallah duk karshen kalma an shar'anta mai kiran sallah ya tsaya a kanta li'annahu rawa mawqufan domin abinda malik ibn hajar al-haisami ya faɗa ruwaya ce mawqufiya magana ce da ya jingina ta zuwa ga sahabi ko da bai faɗi sunan sahabi ba amma yanda wala yunafi ma marra min nadbin qarrana kullu takbiratayn fi sautin li'annahu yujid ma al-waqfi ala ar-ra' al-ula bi sakkah latifa jiddan yace hakan baya korewa akan wanda aka koya masa aka ladabtar da shi a wajen kiran sallar da ake haɗe kalmomin Allahu akbar Allahu akbar fi sauti a cikin sauti guda ɗaya an fahimta da annahu yujidu ma alwaqfi ala ra amma duda aka yi samu waqafi akan ra ta farko Allahu akbar al'ula ra'un ɗin farko ya samu sakt kar ya haɗe ya samu maraba da zai raba wannan tsakanin kalmar farko ta Allahu Akbar da ta biyu ko da waƙafin bai tsayu gaba ɗaya ba amma kalmar ta rabu amma da ɗifa jiddan ya samu sakati da ɗifa jiddan to wannan haka sahabbai suka sunanta da sauran magabata da suke da ilimi game da kiran sallah a fahimta aqta sami'i al'adhan kusakurai na mai jin kiran sallah din kuma wannan kusakurai ne da malin ya dan lissafu game da abin da ake samu wajen kiran sallah din gashi na an yi ta magana akan shi Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa aqda'u sami'i al'adhan kusakurai na mai jin kiran sallah shine sami'i al'adhan mai jin kiran sallah na daya adamu ijabatul mu'azzin kuskure ne mai girma a matsayinka na musulmi kana cin kiran sallah amma ba ka amsawa ladani an bayyanta kuma gaskiyar magana jama'a da yawa ba su wa'ansu ga masallaci ga su a zaune amma ana kiran sallah suna sun mutu akwai wa'ansu malaman da suka ce ko sallama aka mama ba ka amsa har in kana maimaita abin da ladani yake bara an bayyanta domin wajibcin abin da ƙarfinsa a shari'a da kuma irin alkhairin da ake zama ƙarfinsa manzan Allah ya koyar ya faɗa ya faɗa a yi wani kuma ya koyar da abin da za a yi bayan kiran sallah har yake ta duk wanda ya kiyaye wannan yake ƙarshen kowane kiran sallah halal lahu shafa'atu yawmal qiyamah to shi wannan ɗan ceto na ya halatta a gare shi ranar da kiyama amma da yawa abin da zai baka mamaki wallahi ba sunnar ba bid'a za a ga ana ta kiran sallah amma mutane su hutu kawai suke wa'ansu ma musu wa'ansu ma shewa suke kuma ya jama'a kiran sallah ba kamar shine wani a ilanin musulunci ba kiran sallah shine sha'airul islam in ana so a ji muryar musulunci a ce eh wannan musulunci ne yake magana da kiran sallah shine muryar musulunci shine duk inda ka ji to ka tabbatar da musulmi ne abu an bayyanta kuma manzanka da ya zo da koyarwar addini ya ce idan ana kiran sallah ga abin da za ka ba su rutu za ka yi ba har ya koyar da kai kuma ya faɗa ma roman da ake samu isa kiran sallah abu ne mai fa'ida mai alkhairi masu yawa shi mai kiran sallah iya samun alkhairi kai ma mai jin kiran sallah in ka ji abin da suna ta faɗa kana samun alkhairi kuma har mata a gidaje a ɗakuna wannan shari'a ita tana kansu amma akwai abin takaici gaskiyar magana daga mutane ana kiran sallah kusa da su amma wallahi ba su damu ba to malami shawo ya ce wannan babban kuskure kuskuren ma ba dan gangari bane ba sai malik ke cewa wa min aqda'il musallin ash-sha'i'a al-mutafashshiya adamu ijabatul mu'azzin yace daga cikin kusakurai da suke kan masallata wanda sun yaɗu shine sha'i'a sun yaɗu da yawa ko ina ga sunan shine adamu ijabatul mu'azzin rashin amsa abin da mai kira sallah yake faɗi wal ishghal an da kuma gafara ma da gare shi mutun ya rabkan da gare shi ma ba ruwan sa da kira sallah وقد حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما عظم الله صلى الله عليه وسلم ya kwadaitar da al'ummarsa game da wannan idan mai kiran sallah yana faɗa kuna maimaitawa manzon Allah ya kwadaitar da wannan a gurabe da yawa fakala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumun nida idan har kun ji ana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu mu'azzin ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa sai ka tsaye da hadisin ana idan ya ce kaza ku faɗa idan ya ce kaza ku faɗa har sai in ya ji hayya ala taimi sai ku ce la haula wala quwwata illa billah manzon Allah ya koyi da wannan sallallahu alaihi wasallam hadisin ya cikin bukhari ya cikin muslim wasu ila shaykhul islam ibnu taymiya an tambayi shaykhul islam ibnu taymiya Allah ta'ala ya masa rahama an ijabatul muazzin an tambaye shi game da amsa irin abin da mai kiran sallah yake bari fa ajaba shekul islam sai ba da amsa yace wa amma idza kana kharijus salati har idan mai jin kiran sallah a wajen sallah yake ba sallah yake ba fi qira'ati aw dhikr aw du'a fa innahu yaqta'u dhalik to shekul islam yace ko karatu qur'ani kake ko zikiri kake ambaton Allah ko addu'a kake yi to idan ka ji ana kiran sallah ka tsaya an fahimta fa innahu yaqta zalik abin da ake so ka yanki abin da kake matkar ba a cikin sallah kake ba ko a wajen in dai wajen sallah ne karatu qur'ani kake astaghfirullah kake la ilaha illallah kake yi addu'a kake yi yace ka tsaye da wannan domin ka samu damar amsa abin da mai kiran sallah yake kuma ita nan wa yaqulu mithla ma yaqulu mu'azzin ka faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗi li'anna mawafaqatil mu'azzin ibada ibada kuma ibada muakkata ko me yake mutane muakkata ko ibada muakkata bi waqti waqataha yace domin amsawa mai kiran sallah ka faɗi kwatankwacin abin da ya faɗa idi shekul islam ce ibada ce mai lokaci an gane ko ya futu wakati ha kuma lokacin ta iya wucewa kuma yadda an ce idan mai kiran sallah yana yi ka faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa har zuwa ƙarshe idan ka sake ya kammala wani abin ya wuce ya wuce kine ce ibada ce amma mai lokaci ya futu biyo wakati ha tana iya kubucewa idan lokacin ta yi ta wa hadhihi azkar la la tafut amma zikiri da zaka yi da karatun alqur'ani da addu'a lokacin su ba ya gare kowanne lokaci ka samu dama zaka yi amma yanda wa iza qata al mawala fiha li sababi shar'i amma idan ka katse bin mai kiran sallah da kake bin sa sanadiyar wani abu a shari'ance kana ja'iz wanda ya halatta ba matsala bane mislu ma yaqta al mawala fi abil kalam lamma ya hataju ilayhi min kitabi ajami idan kana cikin amsawa ladan iya kiran sallah to sai ka ga wani abu na hadari wanda kai ne zaka yi alatin a kauce wannan hadari to in ka faɗa ba kai ne ko wani abu mai hadari ko wani abu zai salwantar da dukiya ko rai ko wani abu in ya faru ba za a ji daɗi ba to sai ka fasa amsawar kiran sallah sai ka yi wacce magana amma inda shine sababin shari'i kenan idan ka yi magana wannan domin buƙatar magana ta zo to maliki baka da laifi maliki cewa qalan nawawi imamun nawawi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa fa iza sami'tu idan ka ji shi yani al'azan ka ji kiran sallah wa huwa fi qira'a aw dhikr aw darsu ilmin ko kana cikin karatun alqur'ani ko kana cikin ambaton Allah zikiri da bakaratun alqur'ani ko kana cikin darasin ilimi kana koyar da addini au na hauyi zalika ko abin da ya kama da wannan an gane ko qabahu ka yanki abin da kake inji wa inji imamun nawawi imamun nawawi kuma dalibin ibnu taymiya an fahimta wa tabi'ul mu'adhdhin yace kabi mai kiran sa karatun alqur'ani ambaton Allah sannan darasin ilimi da abin da ya kama da wannan to malam ya ce ka yanke ka tsaya ka bi mai kiran sallah a lokacin da yake kiran sallah fa iza kana fa iza kana hadha qawlu al-a'imma fi dhikri al-qira'ati al-qur'an malik ce yayin da hakan ya zanto magana ce ta waɗannan jagorori waɗannan shugabanni a addinance sun magana game da ambaton Allah ko karatun alkur'ani inda al'azan sun ce a yanki shi yayin kiran sallah to fa kai ku bima juna sai malik ce ya za a kwatanta abin da ba shi ba kuma yanzu abin takaici musamman matasa wa an so a musun ban za a dinga kiran sallah suna surutu ana ta shar'uliya ana ta musu amma nan ga ladan iya kiran sallah a kusa da su amma ko in kula ba sai to kun san matsayin karatun alkur'ani da matsayin addu'a da matsayin zikiri a shari'anci to su ma kansu an ce idan ka ji ana kiran sallah ka tsaya ka tsayar sannan sai ka amsa kiran sallar da ake sannan sai ka ci gaba bayan an gama to kaga maliki ta to fa kaifa bima tunan min qawli ina kuma koma bayan wani magana wanda ba wannan ba kuna fahimta magana kaga duk abin da zaka yi na magana in dai ba cikin sallah kake ba to bai kai waɗannan abubuwan da suka lissafa ba bai kai karatun alkur'ani ba bai kai ambaton Allah ba kamar istighfari la ilaha illallah bai kai salatin annabi ba bai kai addu'o'i ba bai kai darasin ilimi ba amma an ce ka tsayi da su domin muhimmancin amsawa mai kiran sallah idan yayi da kuma irin alkhairin da ake samu ga su su malike cewa wa takunu ijaba bi nafsi a bi nafsi siyar ila hayalatai ita amsawar da ake so nassin abin da ladan ya faɗa ji zaka faɗa in yi ce Allahu akbar kai ma haka zaka faɗa ashhadu Allah ilaha illa kai ma haka zaka faɗa iya faɗa kana faɗa illa hayya ala tayyib sai an zo gun hayya ala guda biyu hayya ala sala hayya ala al fala kai yaqulu la hawla wala quwwata illa billah a lokacin abin da zaka ce la hawla wala quwwata illa billah amma yanzu wannan to ga wannan hakika kuskure ne malin ya hango kuma yana da kyau duk wanda suke tsantar kansa irin wannan su yi wa kansu da kansu kiyamun laili su tumbatun da wuri na farko akwai gangancin saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala a Qur'ani nassanta cewa falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ku gargaɗi masu saɓawa manzan Allah da gangan akwai yiwuwar fitina za ta same su a duniyance ko azaba mai raɗi da same su a lahira in dai ana kiran sallah kana surutu to babu shakka saɓawa manzan Allah tun daga abin da ya ce kai kuma kaƙi kai an fahimta kuma saɓawa manzan Allah ba a wangewa lafiya musamman inda gaga aka saba masa ko Allah tun a duniya fitile ka ko kuma Allah ya ma tanajin azaba sai ka mutu wakanta an gane da yau kaga domin ka gujewa wannan hadarin to kana kokarin raye wannan suna da ko kokarin mutaba'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam binsa da kuma kokarin ladabtuwa da irin ladabin da ya koya abu na biyu alkhairi ne kan alkhairi a ce yau kana tsaye kan abin da manzon Allah ya koyar da bakinsa a ce wannan abin da nake yanzu manzan Allah ne ce a yi kuma kai musulmi kana yi babu shakka kana kan alkhairi to duk wanda ya ƙi ɗin to ya kauce wani alkhairi baya kansa manzan Allah ya faɗi magana da bakin sallallahu alaihi wasallam a ce kai kuma kana ɗabbaka wannan maganar a rayuwar ka musulmi ahlus sunna babu shakka wani alkhairi alkhairi ne kan alkhairi abu na uku akwai gwaggwaban alƙawari da manzan Allah ya karkashin wani shi ne hadisin da na karanta ɗansu duk wanda yake bibiyar mai kiran sallah har aka je ƙarshe ya yi addu'o'i da manzan Allah ya koyar manzan Allah ya ce cetonsa ya halatta a gari na gobe idan ka riƙe wannan gabar da gaske har ka mutu to cetonka ya halatta manzan Allah ya cece ka wannan ba alkhairi ba alkhairi abu na hudu gashi kana maimaita irin abin da mai kiran sallah yake mai yake faɗa ma'ana kun yi musharaka da shi wajen furta alfasu iya faɗa kana faɗa ka shagaltu da abin da Allah da manzo suke so duk wanda ya shagaltu da abin da Allah da manzo suke so iya cikin alamar imani wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ainihin a yake bayyana alamomin yi wa Allah da'a to babu shakka wani akwai alamar tsoron Allah a zuciyarsa ka haƙura da musu ka haƙura da surutu kana jin kiran sallah kana amsawa daidai da abin da manzon ka ya koyar ma to wannan alama ce kana da tsoron Allah ashe mai surutu idan ana kiran sallah alama ce ta jama'i da tsoron Allah ko tsoron Allah sa yayi karanci an fahimci wannan duk wannan alkhairai ne da yawa wanda mai bin kiran sallah yake samu kuma abubuwa ne masu juyawa zama to haɗari game da wanda yake ƙin bin amsawa mai kiran sallah kiran sallah so daga wannan shine abin da malam ya zayyano a ƙarƙashin wannan wanda yana da kyau mu kiyaye mu dinga ladabtar da kanmu da iyalanmu da yaranmu da ɗalibanmu idan ana kiran sallah haka ake kuma hatta dama can kafin ma ilimi yayi yawa irin na yanzu wallahi ko a ƙauye kake kaji ana kiran sallah shi wake ko karatun Qur'ani ce a tsangayoyi in dai an zo an fara kiran sallah shi wake kaga a lokacin ma zaka ce ba ilimi da yawa kamar yanzu to amma yanzu ga ilimin ga jahilci kuma kamar yadda ga dukiya ga talauci duk wannan zamanin ya dawa kaga zamani ne shi umman zamani ilimi ga shi nan ko ina ilimi amma kuma jahilci ga shi nan kuma ga shi nan kamar ya fito daga cikin mutane daga Allah ta'ala ya mana sani ya tsare mana ibadu gaba ta gaba qauluhum Allahu akbar wal izzatu lillah wannan kalma tana da kyau a farja ta amma har in an sa mata guda lokaci wanda shari'a ba da sani ba da kuskure kusan kowace ibada akwai ibada mutulaka akwai muqayyada ita ibada mutulaka ita ce wanda ba ta da lokaci ba ta da gu to wannan in alfazi ya inganta zaka dinga yin kayan ka ba mai hana ka amma kai wa ibada lokaci ko adadi to sai shari'a ta yi mata ba kai saka yi mata ba an fahimta yasa kullum muke kalubalantar masu kullu wallahu kafa uku ko la qad ja'akum da bi ilafi a kayyade abin to ina ka samu kayyade ba idan ka zo na ka dinga kullu wallahu ka baka kayyade ba lada kake samu ka dinga la qad ja'akum din ka baka kayyade ba lada kake samu amma kayyadewar ce matsalar in ka ce ayi uku ko ta hiya bakin salihina ayi na gano kai dai ba mai sharantawa bane ai baka isa kawo shari'a ba ita shari'a lokaci da adadi shari'a ce take wa kanta kayanta amma kai baka isa ka ce adadi a shari'ance ba ko lokaci ba in dai ba shari'ar ba ta bayar wallahi baka isa ba baka isa kai wannan ba shi yasa duk ibada ya dan uwan ko kula tana da zarfin zaman da maka tana da lokaci kuma tana da gunda ake yanzu ku duba aikin haji Allah ta'ala sai kaddara aikin haji sai an je Saudiya za a yi ya gware masa watanni kuma alhaji ashirin ma'alumat ya ce sa'ayi safa da marwa ɗawafi kuma duk a saudiya ake kaga Allah ya sa lokaci kuma ya sauku duk duniya in an haɗu an ce za ka yi aikin hajji a najeriya ba zai yi ba ko za ka yi a ingila ba zai yi ba ko za ka je dubai kai ba zai yi ba ko za ka je senegal ko za ka je iran duk ba zai yi ba domin Allah ya sa lokacin da kansa ya sauku to duk aikin ibada haka yake idan ka ce ƙulhuwan lahu ƙafa uku to muna so mu ga ina gano kamar yadda ƙur'ani ya bayyana ga inda ake yakin hajji can hadisi ya yi ƙarin bayani to kai ma duk abubuwanka masu kaza takwas goma sha ɗaya wani gun a ce tara mai cinye ɗayar kaga duk wani ana jira ka faɗi gun da gano ko ta iya bakin sadi na abin da ke gaban sadi na waye cinye shi sai ka faɗa ina gano yasa ibada amr ne tauqifiyun abu ne a tsare ba ka da sai ci amma ku ibada mutlaka yanzu ka zauna ka saka dinga istighfar daga nan har ke tuwon alfijir kana da lokaci za ka yi ba mai alaka domin baka sa mai rana baka sa mai lokaci an fahimta za ka zauna ka dinga maimaita kullu wallahu ko miliyan za ka yi baka sa mata rana ba baka sa mata lokaci da adadi ba baka da matsala ibada ce mutlaka amma duk ibada mai gu da lokaci da adadi to ana bukatar nasi a kanta wanda shi ne ka'idar shari'a sadakar uku sadakar arba'in ina gunda a gano ana so a ga gunda manzan Allah ya ce a yi araran arba'in a yi kaza ya ke bukata kawai ana bukata a ga wani bijimin sahabi ya ce ai mun taɓa zama da manzan Allah ran uku da aka mutu an yi kaza to abin da ake bukata amma wani zari ido duk ba zai a wannan ba a ba zai yi ba abin da ake bukata nasi ake bukata kawai qala Allahu qala rasul yau to wannan shi ne saboda shi malai yake cewa fadin Allahu akbar wal wal izzatu lillah kalmomi ne masu kyau Allah mai girma kuma buwaya tana ga Allah haka ne amma in kace a bayan kiran sallah zaka yi to manzo Allah bai koyi da haka ko tana cikin alfaz da ake faɗa bayan kiran sallah to manzo Allah bai koyi ba wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairi shari'a ita ce shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliki cewa ishtahara inda kathirin minan nas wannan kalmomi sun shahara abun wa'ansu da yawa daga cikin mutane malai cewa kasatun annisa musamman ma mata qawlu Allahu akbar wal izzatu lillah ba'da sima' at-takbirati al-ula bayan an ji kabbaran farko ta kiran sallah idan ladan ya ce Allahu akbar sai su ce Allahu akbar wal izzatu lillah to wannan bid'a ce tunda an mata gu an mata lokaci an bayyanta yawa to malai ce da yawa daga cikin mata suna aikata wannan suna faɗa to wancin matan lokacin su ne ma ko kuma matan karkarar su amma mun yanzu matan yanzu ba sai ihu da jin kiɗa ba sai jin abin nan kaɗe-kaɗe da wake-wake an fahimta to ba maki matan gusu maki su da rida amma mu mata yanzu ma da za su kuna da dama dama ma domin za a iya kalmar su su dawo kan suna din amma yanzu waka suke ji kida suke ji ana kiran sallah suna jin kida suna jin waka suna kallon kida suna kallon waka da yawa abin da suke yi kenan to wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba sai malik ke cewa kasatun annisa musamman mata Allahu akbar wa la izatu lillah ba'da sima'i takbiratul ula bayan sun ji ladin ya kira sallah kabaran ba qala shakiri malan ash-shakiri yake cewa wa qawluhum inda sima takbir takbir al-azan fadin su lokacin da suka ji kabbaran mai kiran sallah Allahu a'azam wal izzatu lillah Allah mai girma buwaya tana ga Allah aw Allahu akbar ala kulli man zalamana ko Allah mai girma akan dukkan wanda ya zalunce mu aw Allahu akbar ala auladil haram ko Allah mai girma kan ‘ya'yan haram ba da ce bidi'atun wa jihar wannan bidi'a ce kuma jahilci an bayyanta wa sunna an ta kula kama ya ƙulli mu'asu sunna ita ce kafa da irin abin da mai kira sallah yake fada ba ƙari ba da ki an bayyanta sun manusalli alal nabiya sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an kammala su yi wa manzili wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an fahimta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati Muhammad wal sa'ati Muhammad al-wasila wal fadila wa ba'su makamun mahmuda alladhi wa'adta ana wannan bayan an kira sallah ana karawa da raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasula sannan sai kuma manzon Allah salati shikenan abin da ake bukata ke bayan an je karshen kiran sallah sai kai wannan wasu malaman sun ke da salatin manzon Allah yake farawa sallallahu alaihi wasallam a fara da shi sannan ka sai kai wannan Allahumma rabb hadhihi da'wati tam sannan sai ka rufe da rayutu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasula daga nan kuma ku ne ne yin addu'i kuma daga nan har ayi iqama an ce addu'a bainal azan wal iqama la tarud an ce du'a du'a da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama ba a mai da ita kaga wata falala ma da ake da ake da ake asara ta gun addu'a ne an kira sallah jiran da za a yi kafin liman ya zo a yi kama lokacin addu'a ne da nassin hadisi manzon Allah ya faɗi wannan kai nafila ka tahiyatul masjid zauna ka dinga addu'a kafin liman ya zo gu ne na addu'a kuma gu ne na amsa addu'a kuma suna cikin lokutan da Allah yake kauna domin ka bar duk abin da kake na duniya ka zo za ka yi wa Allah ibada kuma inda ma kana jin larabci sosai idan aka ce hayya ala salah hayya ala salah to ana cewa ku taho ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga sallah idan aka ce hayya ala falah ku taho zuwa ga babbar rabu ku taho zuwa ga babbar rabu yini al falah ka bar duk abin da kake yi ka taho ka zo ka amsa kiran Allah shi ne abin da ya fi alkhairi ba abin da za ka yi ya kai wannan alkhairi duk abin da kake yi ka ajiye abin da kake ka taho ka amsa wa Allah kiransa ya ba alheri ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa wa Allah da manzo kira idan sun kira ku a lokacin da su dora ku abin da za ku rai hatta malamai sun shar'anta cewa har an yi kiran sallah za a tada iqama a shiga to ko an yi ciniki ma cinikin bai yi ba ko ɗaura aure aka yi ɗaura auren bai yi ba sun jaddada wannan musamman a sallar juwa in dai an kira sallah neman zai hau mimbari ya fara kutuba to duk abin da aka shirya ba san domin abin da ake bukata lokacin zauna ka zauna ka ja bayan wannan duk suna cikin ka'idoji na ilimi da malamai suka zayyana amma yanzu abin tausayi za ga wani a masallacin juma'ar ana kutuba masu rubutu ko ya ɗauko ya iya danna ana kutuba ba ya jama'a ana kutuba amma waya ce a hannunsa yana wasa da waya kaga daga ganin wannan hankalinsa ba abun yake ba hankalinsa ba a tare da wannan guri akwai abin tausayi ya ƴan uwa mutum iya da shauƙin ibada amma iya yi da cikin jahilci za ka tausaya masa wallahi abin tausayi ne domin ita ibadar Allah baya karɓanta da jahilci ba baya karɓa dalilin kore jahilci ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama shekarunsa 23 na risala sannan ya tafi ya bar alqur'ani gashi nan Khalid Mukallin ya nisa duk dan ya kore jahilci ne ba sannan ya tada sahabbai su gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada tabi'ai su gaji sahabbai ya tada tabi'u tabi'in su gaji tabi'ai khalaf salaf duk haka mamaya mamaya domin Allah ba zai bari al'ummar da su jahilci amma kai kawai kana ibada ne kamar ita naska kaga ana yi kana yi mai hukunci in taɓa ciya za a gyara baka sani ba kai sunanka mamman sunanka idi aka yi hankuli idi ba da kai rage ba sunanka haka kawai kana ganin ai ya maza ka tafi aljanna ba haka bane ba haka bane ba haka an fahimta ba haka bane ki suna da al'ada da yare da kabila duk a musulunci ba ce suke yi ba ba sa ci abin da yake ci cikin musulunci shine yaya manzan Allah ya zaka yaya manzan Allah ya zaka wannan shine abin da yake bukata cikin musulunci Allah ta'ala ya tabbaki mu ina ganin za mu samu matsaya ne insha Allah abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya dauke mu daga kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana kuskure kuskure ne ba mu ikon gyarawa Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya samu lafiya Allah ya samu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka kare mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka waɗanda muka rasa cikin mu Allah ka tuka su Allah ta'ala ka gafarta musu kuma Allah ta'ala ka sa mu cika da imani Allah da mu da zuriyar Allah ka dora mu ta farki madalici Allah ta'ala ka hada mu da alkhairi Allah ka raba mu da shari Allah din masu taimakon addini a kusa ko a nesa Allah ka taimake su Allah ka dafa mana Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka bai da shi gidansa lafiya Allah ta'ala ka hada mu da ladan da ake sama yau da nan gurabe akwai bayan Allah da suke neman addu'o'in mu musamman akwai bauli bawan Allah ma abucin wannan majalisi ne samun karuwan aure a yau ya ce misali ya sha cin addu'a Allah ya zaunar da su lafiya Allah ta'ala ya sanya alheri cikin auren akwai ɗaya ma daga cikin su da muna tare da shi kuma ranar juma'a mai zuwa shi ma zai angwance ƙara aure shi malam Yusuf muna masa addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka ciki ya sa a yi lafiya kuma ta sai sanya abokin arziki ce ya ba su zuriya ɗaya ba masu niyya Allah ta'ala ya taimake su waɗanda ake ƙoƙarin aurar da su Allah ta'ala ya ba su mazaje na alkhairi mata ma da suke nema Allah ya ba su mazaje masu albarka mazaje masu neman aure Allah ya ba su mata masu alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.